yan uwa takaice abin da ke cikin hudubar mu ta yau ci gaba ne akan dogon darsa da muka gabatar da aka gabatar da shi kan mas'ala ta matakaiya hali zuwa hali da dan adam ke bi tun harko har zuwa karshe a darasi da ya gabata mun darasi mukahin wanda ya huce wancan kenan magana akan matsayin matakaiyan rayuwar dan adam mun zo bayani bayan an ba da bayani mun ji dai yanda ta kare bayan Allah subhanahu wataala ya tattamna da dukkan bayi yayi magana kai tsaye tsakanin shi da kowane bawa bayan mun ji bayani lokacin hutawa daga wannan tattaunawa wani na murna na bushara na karanta abin da ke cikin takardun shi don ya san ya samu kyakkyawan sakamako wani kuma yana wayo yana tashin hankalin samun takardar shi a hannun hagu wannan bayani kina mun zo kina muna muna wannan bayani ne ke muka zo kenan karshen waccan hudu ba tamu a yau kenan insha Allah subhanahu wataala ci gaba akan wannan bayani yanzu a yau kenan gamunan kamar mun kamo hanya daga mahashar zamu daga hilin kiyama gamunan mun kama hanya zuwa siradi shi kuma siradi can ne daga can ne in ma gidan aljanna in ma gidan wuta za karanta muku ayoyi na alqur'ani fadar Allah subhanahu wataala cikin suratul hadid inda Allah ke bamu labarin wannan tahiya ta halin masu imani yace a wannan rana za ka ga masu imani maza da mata haskensu na tahiya a gaba da dama suna tahiya ana bushirakum yau nan cewa yanda ka san ana ma bako na kwarai tare mala'iku na tsayawa kan hanyar masu imani suna hucewa suna musu albushir suna musu albushirkin irin abin da za su iske a gaba yadda kasa ana defile a nan duniya ana taryen wani to haka gobe kiyama a hilin kiyama ake wa mutanen kwarai defile an mala'ikuna suna gehi suna musu albishirunku yau da samun aljanna wadda ƙoramu ke gudana ƙalƙashinta kuma idan kun shiga wannan gida shiga ce ta hal abada kuma wannan samun ku wannan matsayi a yau shine rabo mai girma don babu wani rabo mai girma da bawa zai samu kamar gidan aljanna a wannan hali ana tahiya cikin wannan haske sai su kuma na hukai maza da mata domin ana an ce tashin warko kowa zai tashi cikin wannan haske to lanar ruwa ta zo ta tabbata cewa hasken wannan ya dace kowa irin matsayin shi wani hasken da yawa wani kaɗan har wani iya zawa da hasken shi daidai yatsa to ana tahiya sai munahukai sai a ware tsakanin munahukai da masu imani don a tawaga guda ke ake hutawa don tare ake a duniya suna tahiya sai munahukai su ga hasken su ya buce su gansu cikin duhu za su rika masu imani ku da haka ta mana ku tsaya ma mu ma mu ɗauki ɗan hasken naku nake sun samu cikin kansu cikin duhu an ware su za su kane su kuma suna tsinkayen mamune masu imani a cikin haske za su ka ku tsaya mu man ku tsaya ku dakata mana mu mu yi tahiya cikin hasken naku idan sun matsa da magana sai ce kai ku koma can baya mana a can ake neman haske a duniya ma'ana ba lahira ba kenan a nan lahira ba nan bane wurin neman haske a nan kamar zaman cewa kamar ita zolaya a tada musu hankali ne ce ku koma baya a can ma'ana ba duniya a can ake neman haske ba a nan ba suna cikin matsawa da magana ku tsaya muku dakata mana sai a sa wata katanga wani hijabi tsakanin munafukai da masu imani wannan hijabi ne zai tsakaninsu cewa Allah ce daga bangaren masu imani rahama ce a ciki bangaren nahukai kuma ba komai illa azaba duk da haka za su ka cewa shin wai a duniya mana yaya za ku mana haka a duniya ba tare muke da ku ba ba tare muke da ku ba komai mu yi tare sallah komai tare ba tare muke da ku a duniya ba za su ce eh haka ne amma zaman da muka yi da ku kuka yi da masu imani kun fitina kanku kuna nan tare da masu imani kuna jiran mugun abu ya same su kuna shakka akan imaninku duniya guri iri-iri ya ruɗe ku buku ba gaskiya ba har wannan rana ta zo ke lalle a can tare miki a gangar jiki amma halinku daban kuna nan cikin halin ruru da jiran mugun abu ya same su imani har al'amarin Allah ya zo kenan shedan ya rude ku da wacce rayuwa ta duniya kaga nan dai kenan masu imani daga nan kenan sun wuce an bar marasa imani mana munafukai a a baya an sa wani hijabi tsakanin su haka cikin fadar Allah subhanahu wataala cikin suratul zumar inda a wannan wurin Allah subhanahu wataala iya ba da labarin yanda ake tawaga tawaga hatta a cikin kawurai mutanen banza tawaga tawaga ce kawurci ma ai hawa hawa ne matsayi matsayi ne hatta masu imanin imanin ma mataki mataki ne kenan za a yi group group ko tawagar zumaran ne shi Allah ce Allah ke ce ranar da za a koro waɗanda suke kahurai ne ga suna an koro zuwa jahannama zumara gurub-gurub ƙungiya-ƙungiya suna tahiya nake da gurbin misali mai yahudawan ne nasarin ne a cikin mabarnatan ma ƙungiyar mazinata ƙungiyar 'yan giya ƙungiyar 'yan liwaɗi ƙungiya-ƙungiya haka allah ke gama ko ƙungiyar nata haka za a taho zuwa ina zuwa sarari suna tahiya akan wannan ƙungiya-ƙungiya ta mutanen banza har idan sun je ita wuta saboda abin ya yi tsanani kowa a rihe ba a budewa he lokacin suna zuwa za a bude buk kuma kowa ya san misali wanda ya san dai huru wurin kasa wani abu ya lejan da an bude wanda zai da yake kadawa kenan haka za a ma yan wuta tana rihe cikin zayi he sun je gaba shiga to sai a bude a bude kowar wuta a wannan hali sai masu gadin wuta za su ce ma wannan wuta ‘yan wuta shin wai jama'a manzannin Allah ba su je muku ba a duniya suna karanta muku ayoyin ubangijinku suna muku kashe ko gargadin wannan rana da wannan azaba a duniya ba a muku wannan gargadi ba kenan yaya me ya kaku wannan wuri shin ba ku samu wa'azi bane ba ba ku samu manzannin Allah bane ba ko ba ku ji maganar Allah ta galgadi akan wannan rana idan sun ga musu haka za su ce eh bala ma'ana sun ji galgadin sun ji wa'azin amma cewa kalmar Allah ta riga ta kare ta tabbata ga waɗanda suke butulce mu Allah shi su kare jaje can a ba da umarni cewa kai kurun ku jewa ku diba ƙoroyi kowa da ƙoroshi ku tura su ko ku jewa wa jahannama ta kowace koha ku tura mata irin nata Allah ce tur da makomar masu girman kai Allah kiyaye amma su masu imani Allah ce za a rako su su rakowa ce cikin karama cikin karamci al'annabi ce ruwa ta tabbata cikin karamci baki abin karramawa ana raka su ana tahiyya kuma su ma ya aljannal su ma zumara ƙungiya ƙungiya ce ta masu yawan sallah masu yawan azumi masu jihadi masu dai hawa hawa su ma za a rako su ana tahiya ana tahiya hatta idza ja'uwa wa futihat abwabuha sai suna tahiya su kuma yan aljanna yanda kasan ana wa bako abin karamawa ka hanyar zuko a bude an bude mishi kurin jira ake shiga suna zauwa tuni kowane aljanna a bude sai masu gadin aljanna su ce musu salamun alaikum eh sallama amincin Allah ya tabbata a gare ku tsibitum kun ji dadin ku kun more fudukulu kun ku shiga kenan gurin ba komai kun shiga ku shiga kuma shiga ce ta ba a shiga a dawo daga yau an kare ku shiga shiga ta hal abada jin haka sai ɗan aljanna jin daɗi za su alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah muna godiya ga Allah alrisa raƙana wa'ada wanda ya gaskanta mana alƙawali da ya mana a duniya na duk wanda ya ba Allah ya bi dokokin Allah zai samu wannan gida alƙawalin Allah ya tabbata kenan ga sunan a gidan aljanna muna horin ciki muna ma Allah godiya da ya gada mana gidan aljanna za mu je inda muke so a cikin ta babu iyaka madalla madalla da sakamakon masu aiki yan wani a takaice kun gani kenan me muke fata yan uwa wannan rayuwa ta duniya duk ai wata kwaramniya ai je a dawo nan ne za a duk wani a yan wuce ake kullum mai imani ya zama to yana da alƙibla kullum ka ranka jira ka san ga abin da yake jiranka kuma a rayuwarka ta duniya ba ka da wani abu mahi mahimmanci mahi kima a wajenka illa ƙoƙarin gyaran rayuwarka ta lahira domin wannan rayuwa za a shiga hali iri yau daɗi yau wuya yau matsala yau kaza akwai hanyar da yawa a cikin da duniya yan uwa amma mai imani ana so ya halka zauto mutum ne wanda yake halke kullum abin da yake damun shi iya ƙoƙarin gyara lahirar shi da abin da zai kama cikas a rayuwa ta hal abada kakka yarda ka gyara rayuwar el gajera el kaɗan mata'ud duniya kalil rayuwar duniya ɗan jina ɗan kaɗan ne Allah ka cewa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa mutane na hihita zaɓar rayuwar duniya su gyara duniya ba muhimmanci akan duniya yace alhali lahira ita ce khairun in meye ka samu a duniya ga kai lahira in menene kuma abuka lahira an kace ka samu hal abada ne muna fatar Allah ta taimake mu da shirin wannan rana assalamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗuwar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Sai muna juma'a 27 ga wata na rajab 28 na wata na rajab hijira shekara 1442 wanda ya dace da goma sha biyu ga wata uku shekara 2021 a sati da ya gabata muna cikin sotar ambiya mun tsaya aya ta tara in sha Allah yau za mu tashi aya ta goma kayan nan kayan shigo ɗan waya mun fadakarwa cewa a sati da gabata a cikin huduba na doko labari na isa ta ashabu sabt amma ban yi bayanin ba sakamakon wannan jama'a da suka rar gida
eh haka ne na takaita bayanin kamar da yake cikin sutar arab a kissa ce ta banu isra'il Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wannan kissa kan mas'alar ana banna a kyale ake magana kuma da hukumcin sakamakon wa dokar Allah tawili daga neman hikimar kauce ma'aikata haramu a wayannan jama'a ta sabu sabt jama'a ce ta bari isra'il wanda Allah subhanahu wa ta'ala a bada sananne ya hana bari isra'il a ranar subudu duk wani aiki subudu in ba ibada ba komi haramu ne da su babu aiki babu sana'a shine ko da aka samu subudu da ladi su yahudawa suka dauki subudu a sau suka dauki ladi kuma wanda daura mu akan jigon ta juma'a to a ranar wannan aiki a ranar subudu ba aikin komi Allah ya musu jarrabawa aka hana su farautar kiyi da shine abun sana'a a wancan zamanin to rasulku dan jarabawa ta Allah take ma bawa jarabawa ta yanda su rasulun ki yake fitawa kai kama da hannu su cika ruwa su to sama kaman ga da muke kama kai ba kasa ya kasa faza ko wata wata sarka ko wata wani kwan wani kamun ki a ga su da bai kira sama sama ruwa su ba su ya kama amma ya rasul rabbi aka hana farautar jarabawa ta Allah kima bai kuma su cika ruwa da tab amma da ba Allah ce ran da ba su ba ku su zama ke ka ka kada ka to wannan jarabawa suka sun sai gari ya rubuta dawo sai wasu ka ce kai muwa da sai mata babban zarata ba kurin da kake yin sai me amma sun san da doka ta Allah haramu ne a yi ranar su sai suke ma abin tawili sai ran juma'a in za a tashi a tafi gida sai ajiye duk kayan kayan kiya ta ya ajiye shi kiyi ne zarar juma'a mai yawa duk ya kama duk ya zo duk ya kama in suka zo ran laji kusa wasu mu eh laji an aka zo kiyi ya cika kwai an kama an ka ba wani kiyi na ya kama na sun su da ba da su tun da ran juma'a suka ajiye kayan kayan kiyan su kenan ba su yi layi ba to ana wasu wa'azi ku yi tsoron Allah wasu na wa'azi a garin wannan ma wa dokar Allah ta wili ku yi tsoron kamun Allah ana wa'azi kuma a geyi akwai yan baro ina ba ba an gama fara mu ne kyale su babu ga su kawu ga mu za mu ya gwada ma wa kan kula da wa'azi kuna ba kan kwada kullun tunda mutane da Allah ya gaje musu tunda Allah musu azaba alakafu ne haka suke yi a wannan gari da asali na kawo wannan kisa ne dalilin mas'alar ana hana mace malam haka kawai domin mutane haka kawai su dogo suna rikicewa ko haka wani ya su gaya malam magana sai malam sha musu kai kawai abin na kawai na kisa sai bayan lokaci gari ya gida uku da yan wa'azi da yan ba ruwan kakku yi ma da masaka dokar Allah kurran nan aka waye gari Allah subhanahu wata'ala ya kama wannan jama'a sai Allah ba da labarin yadda ya yi da waɗannan waɗanda suke warauta wa dokar Allah ta wiri garin Allah na wayewa suka waye da yankin su kuma birrika kurin biri shamfanzai kurin shamfanzai biri bakin biri kurin kurin suna kurin ba magana su kwan birrika kurin wayan can bangare masu warauta Allah sai ce ya ba labarin sai na tsirar da waɗanda suke hana ɓanna shi ma Allah sai ko a kada yan baro Allah Allah san bai magana ba sanan malamai wasu ce kaza sun tsira a masa kaza an kada shi dai Allah ya ko a kada su din ba su wata kima a wajen Allah ba ce ba kaza halaka su ba ce ba kun Allah ya bar magana su shi malamai zaki na shine lazim ita umarni ga hani da umarni ga kyakkyawa hani ga mummuna wajibi ga duk wanda ya gano ko ba sai malami ba a musulunci haramu ne kana kafanna ka kyale mataka za ka yi hudu idan baka bayan baka yi hudu ko da farko maka hana ka iya maka sai hanawa ka hudu hudu idan ka yanka abu ne da mai kasance wannan haka da tsarin ko annabi ya baka misali na ganin banna a kyale ya bada misali da waɗanda suke saman ruwa masu jirgin ruwa jirgin ruwa ne sama da ƙasa na mutane group biyu na jama'a wannan jirgi a cikin teku ake an san teku ruwan teku bai shayuwa a yanzu ruwan teku ba shi da sha ba Allah ya abin da gani ba na sha ba ne ba yanzu misali in za ka iya awa ɗaya da hankalin kana kashewa an sha ruwan teku mutum goma yawa za ta magagata ishewa ne ta kawo ba shi kada cikin ka mutu kashewa kada teku ka mutu kashewa ka kashe ka to wannan kenan suna ɗauke da ruwa na bice misalin su kun suke cikin ruwa ne duk da nan an kata guda ce ruwa da gurin bai kara kata ba kenan jirgi ne na mutane bangare biyu a cikin ruwa sai maza na ce to sai ɗan ƙasa sai suke rami na ibada kenan ruwan ba ruwa bane ba na teku kenan sun da kenan suna rami ɗan ƙasa dan suna hesun hau sama su ɗauko ruwan sha hesun ka suna damun ƴan sama sai suka shawara ta kuma me zai hana a rabon mu bangaren mu me ya rami mu mu tona jirgin mu mu sha ruwan mu da kanmu ba sai mun hau sama ba kar a zahiri sai da muguni sai muguni ba kasu da sama ne amma jahilan abin ne jahilan mas'alar tilla jirgin ruwa da ƙasa bisu sanin cewa in suka tilla ƙasa zai yi lime zai yanzu makwada shi bai san sakamakon Allah ba da zai same shi bai san me ya sakamakon kubar Allah ka abin nan bai san kan kama Allah shi kenan annabi ce sai waɗannan yan sama da suka je ka suna dak suna sarar jirgin ruwa ƙasa da suka nemo ya suka gan suna sarar jirgi su shi manzo Allah ce nan misalin mai tsanna da wanda zai gani ya kyale cikakken an sama da sun san da matsalar idan aka tilla ƙasa akwai mai tsira ƙasa ba da 'yan ƙasa kaga nan da masu tsannan da 'yan sama kowa zai zai halaka sai su kaga a nan 'yan sama kaga a hansu ce kai su riƙe hannun waɗannan 'yan ƙasa duk da ba rabar su bane ba ka kuma su ce ai ina ruwa kamar da daban na daban kamar da daban na daban a a kamar daban ne amma azaban ta zo mata wani da yawa kan an da aka yana Allah ka azaba gamawa ki da haka kenan wa'annan mutane annabaci in suka kyale kowa jirmiya in suka suka kame hannunsu kowa kira annabaci haka misalin mai banna da mai ganin banna haka suke ka tsa ka hana banna ku kare banna ku tsira gaba daya ku kyale banna ku harka dala kan yi wa akwai mana akwai da ramma akwai wani akwai ala kan yi wa a gari ba ma da wani kowa da shi kowa da shi ba in haka yi hori kuma ya zo bai ware ko ya can gaba Allah ware daga bayan Allah an ware gaba ta amma dai an tazo bata ware wani ko ba tazo balle in ba ruwan kai an haka ne a takaice wannan shine yake nan kisa asaba sabab kenan an halakar da masu farauta kuma aka tsirantar da waɗanda suke hana banna wancan an ba ruwan haka Allah shi ma ya zo Allah ya labarin sa ba idan kowa ya ka labarin shi kaza kaza aka yi wannan Allahu alam sai a cikin uwa wanda darasi yake kaiwa wani a saudiya adif allah saka ya yi tambihi kan cewa ya ji da ƙasa a hudu ba da suke ji wasu na kabbaro a kuma iya ana ji gaskiya haka ne a halin mutu halin hudu ba daban halin wazi da hudu ba ba a san komai zaka yi shuru a nan yake wajibi ka shuwa kenan a hudu ba ba a daga murya da wani algaban ko kabbaro ko tasiri a kan hudu ba kurun shurari a yi wanda siya ce kuma da saka bada alkai su za mu tashi aya ta goma cikin sutul anbiya insha Allah sai mun labari
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
to ɗan uwa muna cikin sutul anbiya wanda ganin wannan sura sura ce da bata cikin sura masu kumce-kumce wannan labari ne na tabbatar da manzanci kadai ta Allah da ibada labarin tashin kiyama da sakamako da Allah zai yi duk wannan haka sai ta kusan sura babu kumce-kumce cikin ta sai wannan abin shine yake rinjayen wannan sura yanzu mun kare bayani akan cewa Allah subhanahu wataala iya aiko da mutane manzanni ga mutane kuma wannan manzannin da Allah ya aiko ba su da wani abu daban nasu sabanin sauran mutane suna ci suna sha suna bukata ta dan adam duk suna yi kenan ba na abu daban ba a ce mutane daban na musamman mutane ne kamar mu wajen halittu kuma su ma da kowa ke mutuwa haka suke mutuwa dukkan ba wanda bai mutuwa ba annabi da illa ko da isa da aka dauke shi ne magana aka dauke shi kuma shi ma na gaban labarin zai dawo ko shi ma mutu kamar da kowa ke mutuwa wanda labari ya zo kan mutuwa su kan rayuwar su irin ana ta hajar irin annabi iliyas wannan kisa shahararra ba abin da ya tabbata suna da rai malamai na cewa damun babu labaran da ake kawo wani ya zo da manzan Allah ya ce waye ya kira annabi wani dogon mutum kaza a ce annabi Ilyas ne ya zo aka waye kista mai shahara ka abu kun ba ta da inganci haka kajar aka ce waye ya zo bayan nan sallallahu alaihi wasallama Allah mai cikawa za a mai wanka sun ci sallama suka ce waye ya ce kajar ne ya zo wajen jana'iza yanzu da gaban mara tushe abin da tabbatar inganta lalle sai tana yaban labari suna cikin shirin wanka a suna tunanin a nasarar salama za su kulla mai kaya irin da suke gudawa sauran mutane wasu mai wanka cikin kan suna saman da za su ya ce can kamar gange ya ɗauke sai muka ji an ce kurin wanki zurfi sauran wanki su cikin kayan shi ya ce ba musamman waye mai magana ba musamman waye mai magana a ruwa ba wani kata kowa ne kina a takaice wani ruwan da ake kawo na labarin na hadar iriya suna gari sun zo kaza kaza ba su da inganci ba da suna ji kamar yadda wani ke cewa wannan masala kaddara kamar da hamsa ibn kasir haka ibn hajar sun kama magana cewa kaddara hadir ya rayu iliyas ya rayu amma abu wanda yake yankakke ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wata magana a rayuwar shi ruwa ingantatta ya ce babu wani a wata rana ta yi ƙarfi wani magana ya ce daga yau annabi ya ce daga yau ranar ta yau babu wani makaluki a saman ƙasa da za a samu wani mai rai bayan shekara ɗari mai zuwa daga da ya magana ya ce ba wanda samu duk wanda ke da rai a yanzu ko samun haihuwa ne bai tsallaka shekara ɗari mai zuwa ita ke don haka wannan magana an ga wane ne muna da imani ba wani hajjira ko ilasa mai da sama kasa babu wani mai rayuwa ne mai cikin iya bada kudurin tuntawar tuntawar marko ha kenan waɗannan su ma ba da ke sun mutu kamar da kowace mutu a zama annabawa isa kuma allah jinkin tashi har zuwa ƙarshen tashin kiyama ƙarshen lokaci da haka kenan su ma annabawa mutuwa suke da sauran mutane wannan shine bayani da muka yi na wannan sura wanda magana Allah ya gaskantar da annabawan shi bayan gwagwarmaya ya gaskantar da annabawan shi ya ba su nasara ya halakar da kawure ya gaskantar da masa gaskiya kina yau za mu tashi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun nan a'udhu billahi min alim min shaitanir rajim Allah yake tabbatar mana cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum wannan asali ana magana da wanda ƙur'anin ya sako suna raye larabawa ko ce ƙurishawa da su ake wani magana a wata zamu mun sarkar muku da wannan littafi na alƙur'ani a cikin wannan ƙur'anin akwai ɗaukaka akwai daraja akwai kimar duk da nan wasu na kawo fi zikirukun akwai gargadi a ciki duk abin da za ture a maganar cewa maganar ya yi ƙarfi kan cewa akwai ɗaukaka a cikin shi na ta ɗaukaka kuma kenan dukkan musulmi ma ƙur'ani daraja ce gare shi Allah ce masu manzan shi wa inna wula zikirun lafi da ƙaunin kusan kusa ado wannan ƙur'anin ɗaukaka ka ne mana daraja ka ce Allah subhanahu wata'ala na annabi ya labarin Allah na ɗaga wata jama'a da wannan littafi ya kaskantar da wasu kenan qur'ani ba shakka duk wanda ya bi shi da bashi mutsayi kamar tabbatacce wanda karanci tarihin al'umma cewa larabawa da muke gani a yau kayan musulunci laraba ba su da wata kima sananna a duniya su wane ne irin bayan qur'ani ba su da wata kima sananna an kalli ba shi yasa lokacin da aka kai makisara takarda ya ganta an sami muhammadu rasul daga muhammadu kaza kaza aka aika mai na asalin mutasalin da musulun ka samu lahiya kina da ga akwai barazana ai abin da kai kasara ba mu dushe ne jahilin za a dini ba wannan kalma da ya kai ne an aika mutum balarabe balarabe da ba kuma dina ya aka mai wannan takarda da barazana kamar bai samu lahiya kuna abin sai sai ya ayi cika ya hushi yace ni balarin da mun takardar ni da mun takardar ya kama takardar ya cira kakkat ya cira wanda wannan abin da kace wannan ganin balarabe bai kai bai wakil na takardar ba wanda ga duniya kamar da suke da muke duniya ta zamani kamar da suka ce ma rashin amurka dan Nijar shugaban Nijar yawa amma Amurka barazana koran shi haka abin da nan haka abin da yau lantar mana yanda kasan Amurka yau a ce shugaban Nijar yawa Amurka barazana kuma kawai da kanta kasan sai mai kanin sama yawa ayyuka da kalle shi ba to shi ma wata zaman haka ne ya ga barazana daga mutumin Makka a wannan kawai wannan jakin na Laraba a mai wata ka dawo ga mutum daga samu lahiya sakamakon da ya cira ana ba mazan labarin da abin da mazan da ce man saka mulkan annabi ce ya cire mulkin shi yace la kisra ba da kisra daga wannan an kare kisra annabi ce babu ya kare kisra ya mutu ya kare haka kuma yau kana amma kaga shi hirakal da yake mai ilimi ne shugaban kitabu shi da aka yi mata kan jijjeli ba rike ta yi yana mu hujjoji kuma ya samu kuma ya tabbatar da gaskiya manzan Allah ne ko ba bai imani ba karshe ne kaga dai wannan kisra haka annabawa labari haka Allah mishi kun mulke shi daga nan mulkin ya kare duk da haka ya turo ya turo tawakkal shi aka biyo baya cewa manzon Allah ya mai kace kanshi ma'ana ka gaba da kanka mun zo daga wajen kisra shugaban ubangijin ya ce gaba da kanka maza ka ji ita ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina mashigar shi da ya ce manzon Allah maza ya masa kira ita yi ya masa kira suka zo annabi ta tafi zan har hada sai zama kwamfa su kuma daga suka suke kun sun zama su ala kun ya bada kai shi ya me makka me madina a ta zamani kisra ayyana ayyana ba yadda Allah ce abu haka ne abu a zahiri haka ga wanda baka misalin gurin ne da Amurka haka abin yake yanzu dan shiga Amurka ce akai shugaban Nijar akwai ba lokaci ba akwai ba lokaci an kare da kai zai ayo bai da bai da bai da bai da wannan kwasan wani masu mulkin wannan kenan a lokacin nan sai suka ce to ya ce annabi ku je ku zama na zan ba ku amsa da sani shi annabi garin Allah na waye aka kira wasu manzala ta musu to ya ce shugaban nan cikin daren jiya an kashe shi dan shi ya kashe shi dan shi ya kashe cikin daren jiya ba kwanan na mace wani kanan labarin jiya kuma an san tsakanin kilo dubunne ne wanda ya samu matina a yau ya samu kanan iran kisra a yau kai waye abin ya ɗaya musu sai ya ce koma gida da yanzu suka yi ma magana suna kashe shi shi wanda abubuwan kashe shi suka koma busara gwamnan musali sun sari sakon musali haka daga nigeria a ce daga lagos a yi sakon misali a ta ƙarshen nijar gwamnan da ya turo su kenan har suka koma bakin iyaka shi gwamnan na iyaka har ɗan barto kun babban mutum bai labarin shugaban nigeria amma na kan allah ɗaya labari kasa mai hawaii kuma shi gwamna ne guda ya ce abin na abincika musuka abincika ta shirya mari a ran nan cin a kashe shi kuma a kashe dai kamar koma abin da shi ba shi muna baka zai misali cewa kenan larabawa ba su da wata kima ya saka ƙur'ani shi sai ka zama shekarun jiya lokacin da umar bin khattab Allah ya ba musulmi nasara suka bude bata maqdis nasaru na bata maqdis suka ce su hun ba su sa hannu talaka talaka yadda shugaban gaba daya sai umar ya zo daga madina ya zo kudu su kwasa hannu na jikenya umar an kamo hanya daga can suna baki-baki da yaron shi wace baran shi a dokin dabba guda ce ɗan umar ya aka yin jima shi ma sai hau ana baki-baki shugaban duniya ta zamanin umar na hatta sai an zo shi komanda yakin shugaban da ya bude garin abu mai zara shi abu mai zara abu mai zara shi da komanda shi ya yi kare umar ya yi wajen kare umar sai ya gaza a shigo gari umar a ƙasa yaro a sama ya ce ya halifu rasulullah ya halifu manzan Allah halifu manzan Allah yoshin za mu shiga gari kai a matsayin ka na khalifa a gan mu mun ce kada ƙasa ya ce ha ya gobe ta kai wani wannan magana ya za ka kuma ce abin da mashi haushi ya za ka kaman kai magana kaman kai aure kana magana kaman kai ga wannan magana inda ba kai magana wannan da rasan da shi ba kai magana ba yace mu mutane ne halqan mu abdullah yace mutane ne kaskatu ba mun daraja azan la bi hada din Allah ya kamu da wannan addinin tamam da kai nan da kai da sanan Allah duk mun da muka da mu shiriya muka da mu daraja barka ba wannan addinin wallahi Allah ya kare mu wannan addini ba kima ba mu da kima duniya wannan addini ba kima kina shi ba su daraja tabbas haka ne qur'ani ba laraba daraja dole ko da addini an san alƙawari Allah dai ne suna da zabi da Allah ba wannan kabila da halshi annabi ba larabe ne kuma harshen da aka ɗauki ta yi mai girma da larabci shi ne ƙimar larabci a wajen musulmi to wannan shi ne kenan Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fi zikrikum lalle mun sabkar muku da wannan littafi a cikin littafi akwai da kuka ku afala taqulun shin ba ku hankalta Allah ya ce wa kam qasamna min qaryatin wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin
falamma فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون na'am Allah ce wa kama qasamna min qaryatin kan zalima nawa mana da yawa mana takasir da yawa muka karya da yawa muka karya al'ummomi na garuruwa wanda yake wani alƙarya Allah ya karya ta halakar ta kan zalima tana mai zalimtar kanta bayan ta da doka ta Allah da sako na Allah suka kiya Allah karya su kuma an sha'ana ba'daha qauman akharin bayan mun halakar da wannan alƙarya muka sake sabon wata wata halitta bayan ta aka ci gaba da rayar al'ummar da garin da kasar ba halakar da su ga halin wanda mutane wanda aka musu gargaɗi suka iya har azaba ta zo alaji falamma hasu ba a sana idan min hayar gudu lokacin da suka ci gadan-gadan azaba ta zo sun tabbatar da sun durmi cikin kuskure azaba ta daga ta zo sai a fara guje-guje a yi nan fi a yi nan ana neman mahuta daga halin azaba da aka na ce magana mala'iku ce ana musu zolaya ne za a ce latar kudu wa raji'u ila ma'uturutun fi wa masakinukum la'alakun su'alun suna guje-guje a yi nan fi a yi nan a kai a kawo ka ce kakku yi guje-guje komi ta ƙari yanzu wani shu'u ila ma'utun fi ku koma cikin ni'imar da kuke da kuke morewa ku zama yan da more an yi kun barin zaɓen Allah ku koma gida ku ci gaba da zama cikin ni'imar kuma ku koma can ya za ku tambayoyi ku koma gida ku ci gaba da rayuwa za ku wata tambaya bayan nan halin waɗanda suka yi taurin kai sun san ɗaukar sa da zaman adawa kwana a kai tabbas a kai ana musu iska ba a halaka da su ba wanda ya mutu wanda ya mutu a hankali wata azaba tana tsawa kana kallo ne a hankali har aka ma kai hatta ka san mutuwa da kan tsawa ai ka yi tsawon ai cikin ta an bata alamomi da yawa na tabbata azaba ta zo kuma annabin Allah ya bata labari lokacin aka bashi labarin sun soke ta tukun soke ta tukun soke ta kun soke ta yace to yanzu abinda za a yi kwana uku da kullum kama to fi zakun fasa yamu ta zalika wa'adun ghayra makdhub alaki za ku zama ku rayu kwana uku ne kuma nan alƙawali ne wanda baya ƙaryatuwa bai har da wuce ba ta ƙarya ce ba to a can na hada san alamomi ka hin abin ya zo amma daga an ƙarya Allah da gaba su kenan haka suke ya azaba ta zo a shiga guje-guje to suna kai da kawowa ana amsa da izin ku koma baya ku koma gida ku ci gaba da ana kuma kan babu kana rayuwa babu kana rayuwa ba ta ba tsaro قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين التي قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين sai suka ce wayo kai canmu inna kunna zalimin nan sun tabbatar da kuskuren su da sun rage daga gangam kenan an gaya musu sun kini za su ce kai can wayo mu ne muka zalunci kanmu da kanmu suna wannan kalma ya wailana inna kunna zalimin haka za su faɗi Allah ce fa ma zalat tilka da'awahum haka za su faɗi kurin ya wailana inna kunna zalimin haka za su faɗi hatta ja'alnahu asidan khamidin har muka san da kasa ana girbe gona a kalace gona mana kuma ta hamidin hamidan nar mana hamidan nar wuta ta zubci da kasan ana wuta tana ta abu a huce ta shuru da babu haka da shuru da kasan ana kufin haka da kuma aka ce wuta ba eh haka su ma haka ne yanda kasa ana cire wuta ana kace wuta haka Allah ya gama zama ku da tsuru ba da musu haka Allah ya kenan kashe ne wanda ake ma wa'azi kai hatara ka ji tsoron kamun Allah ya kuma wannan magana su tom da duka suke yi kullun labari ne na samudawa na adawa ai wannan duka waɗannan wasu bayi ne na Allah kamar mu bayi ne na Allah kamar mu aka aiko musu manzo daga wajen Allah kamar mu mu yan gata ne mu ba taba mu bayi muke kamar su abu ɗaya ne Allah ma wani al'umma alƙawali na halaka masa ma guda da wani shi ne ba amma ina yawa wannan garin tasu amma wancan garin tasu wata na masu tasu Allah kamun Allah iri iri kun babu alƙawarin da baiwa mutane azaba gaba ɗaya ne ba a yi na ke mai tsoron taka dokokin Allah an ta kaza ba kyau ku yi ƙoƙarin barin shi wannan shi ne zaman labarin harkar da al'umma a kan zinakon wani musulaki a kan liwani wannan wa abin da ke cewa ɗan kani ba in ba rahama ta Allah ba abinda 'yan liwanin mutanen suka yi bai kai wani abin da yan wani yanzu ke yi bai kai ba su a can da da ƙarihi ne a zama ka danne da kurin mai ƙarihi ne mara ƙarihi kurin kuma a can da ba magana arami kaga a yanzu arami take a hukumce a je shugaban gari ko al'umma a gaba a gwada ma kowa wanda wani mijin wani mai matan arami a yi ceremony kuma hutu a yi suna neman a ba su yanci sai abin da suke so har ma za a aibanta masu dukansu za wata doka tana nan a suka shi tana hutawa dokar cewa ka aibanta dan liwali dan yi ne doka ce aibanta dan liwali dan yi ne tana nan a suka dokar ya ce kenan kaga ta'addanci ne yanzu da kai nan ya huce da da to za ku shi kenan Allah bai komi a Allah sa da shi ba garanti kaka ce shi kenan tsari Allah ya ce kenan haka suke suna ihu azaba in ta zo har Allah ce ya gama da su gaba ɗaya da kasan wuta ta Allah ya Allah kare mu Allah ce wa وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين Allah ce ba mu halicci ba sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu haka kurin dan wasa mana ba ma'ana wanda Allah ka cewa wa ma khalaqana as-samaa wal arda ma bainahuma batila zalika dhannu allazina kafaru eh Allah ce ba mu halicci ba sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu haka kurin ba ma'ana batila haka kurin a zo a ci a sha a yi arbe a yi harkoki a yi waye waye shi ke da kurin haka Allah ce zalika dhannu allazina kafaru irin wannan tunanin da wani kamurai ne ɗan wanda yau haka sakalin duniya balle masa imani kun na duniya ce kuma ta rayuwa ce an zo kun a muku ruwa ku shirka ku sha ruwa ku yi jibka a je a ci gaba a yi bayani a hanya a yi a yi fom a yi kare a yi a yi gadoci a yi wane ne kun a moye haka rayuwa da kai kuma suke ji kuna suke naka tsaro duniya da yawa haka suke kuma shi na kuna rayuwa ne kun shi ci gaban kuna a yi kene kene a yi bayani a yi a garin ku ku bayani a yi a muku hanyoyi a gyara muku wane ne duka a yi gonaka a yi wane ne kurin da an ci gaba ko a na duniya ta ci gaba an yi kene kene noma da kiwo ko abin masha Allah shi kenan a'a Allah shi irin wannan tunanin marasa imani ne kudin duniya ai za ka kora haka ba ma'ana komi Allah ya kare haka Allah ya yi wani abin kudin haka nan kuma mu da komi wannan shi ne cikin tunanin marasa imani Allah ce lau aradna an nattakhidha lahwan tattakhadna min ladunna in kunna fa'ilin na la iya ture masu maganar cewa nan lawan imam sanani Allah bai riki mace ba ko Allah bai riki da ba duka dai ba wanda ya rika eh ba wanda ya rika dan koma ta gaba daya Allah ce inda har zami zan doki zan yi dan koma ta sai da takazana min laduna zai na musamman irin ku ba ba cikin ku ba mutane ko daga Allah inda wannan da ma zai ba cikin ku ba a ɗaya a cikin mutane ko mace a inda Allah ba zai to ya ta subhana ya ce in kunna fa'il mana ba mu Allah bai ta bai mace na bin subhana wa ta'ala Allah ya saka bai haka nake da shi bal
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون yanzu nan cewa bal magana Allah ya ɗauki ɗa ko mata irin da aka zangana ma Allah kuma magana ga ta shirme babu ita kwarin da maka bar ta Allah ya kawo musalli Allah ce bal qazib bil haqqi ala batil Allah ce muna buga gaskiya akan ƙarya fayyadamaku fayyadamaku nan Allah ya baka misalin yadda gaskiya take rushe ƙarya duk ƙarinta duk girmanta sai baka tabbata abin ya ce muna buga gaskiya akan ƙarya ya ce faru da magahu sai ta bi ƙwallon kan ina ne wurin mutuwa a mutum na adam kai yanzu ka shuru kan muku wadai da kun shuru da sai da kuma mutum in marto ne in sanda ce in buduga da kai an ka tsare gwar duk da gwar eh wani na ce mabuga mabuga ce kuma na kawo ya kuma ce faru da makuhu ya ce a ya kawo wajen buga wajen kwalluwar kana ko abu kan wajen kwalluwar kan ti bayana saka ta aka yi bugu daga baya da tsaye nan ya kanna dan nan ce kwalluwar take mutum yana haduwa da kai zo da ka zo da goshi ba wata da komai amma kwalluwa ko da kan ko ba zo ta hadari nan ce mabugan mutum sana da ya bar misalin rushe ƙariya da gaskiya ya ce muna bal na ƙasu bin haƙƙi a ƙadar batil muna buga gaskiya kan ƙariya bai da mabu ya fita fita kwalwar da fita ka fai zahu zai ya gata na bazai a ta kare ana bugawa ya gata na amace da ka san abai ko ko ka gama yawo har Allah ke ma ƙariya Allah ke ya kawo bayanin gaskiya a rushe ƙariya ta Allah ce wala kun wai zumma tasfun ku kuma azaba ta tabbata gare ku to suke siffanta Allah da na kasa dan da namu Allah ya koma shi Allah walahu
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون يسبحون الليل والنهار لا يفترون Allah subhanahu wa ta'ala ta wallahu Allah nashi ne man fi samawati wal ard duk abin da ke cikin samai da kase gaba daya malamai na cewa mulkan wa halakan wa abidun kullum lillah mulki shi ne mana halitta shi ne mulki shi ne kun bayan su irin yadda ya ga damar kira su kowa ya ba wa ya duk abin da cikin sammai da ƙasa wa mana indahu mala'iku da suke mana wajen shi mana mala'iku lastakabirun an ibadati mala'iku ba sa girman kai akan maganar bautar Allah kuma wala ya tsasiru kuma su mala'iku ba na bane ba sa gajiya ai mimi zan huta da ni na sama gajiya da mun washi ba kuma ita ce ya gajiya da mun yin washi ba da haka to haka su ma suke tasbihi tare ba sa gajiya da da tasbihi da takbiri girma Allah ba sa gajiya kace sabbihuna layla wa la yafturun suna tasbihi dare da rana ga Allah ba sa rike koka ruwaya da ta tana ta ke cewa haqqati samawu wa huqqala an ta'if ma kiya mawdi arba'ata da illa fi malakul mulki wa sajid al-qur'an an zana ta cewa sama annabi da sama ta yi ƙara zana ta sama ta yi ƙara yace ta tantanta ta yi wannan ƙara ita saboda duk girman sama da ana ana maganar sama mudan ba a magana ba a magana da ba a magana duniya ba a maganar duniya da kan abun san sarar ba maganar ba a maganar duniya mu magana rana wane ne mu da mai dake kuma malamai wani na kawarin sama suka masu ilimin suka san duniya malaman duniya suka san duniya suka ce dan adam duk wannan shigar saka ta da mutum ya kai da kawo da yau isa da waye da kokara yace ita kanta duniya ba kai ba kai mai kokara da isa da kai ita kanta duniya a cikin halittu suke cikin wannan sarauta ba suka ce wannan kaso maske namu wannan kurin wannan duniya ta ba ta bawa wannan suka cikin sarauta ba hana aka ce duniya mu kanta kamar zan suka ta garin lissafin aka ɗauko rere ta ɗauko ɗaya a cikin rere a gidan da ko a daji haka duniya mu a cikin nawa ba su zara can Allah ba abin da suke gani kurin nan duniyar mu yanda kasa ta kamar ka ce a cikin rere ta ɗauko ɗaya ta ƙarama duk wani shiga ta wani yan shiga taka da jin kai da ke sa da kokara ya ji shi wane ne wani ki mace wallahi wannan na bayan kawuri ne kada su saka kawuran da kada mu imani ilmin kai da ilmin kai da kawo kana kan ilmin da kana kara imani ka wannan su suka tabbatar da halittun Allah dan subhana sun huce maganar duniya ba magana dan wasu kullum ce ilimi ga imani ilimi ya kara maka imani wannan kurin su sun imani abin ya wuce hankalinsu cewa muna magana duniya ana magana duniyar rana muka kan wata kaza muka ce duniyar rana wajen da waye duniya ana duk kilo mun miliyan kilo aka tsaya ita kan aka ce rana cikin turamin Allah cikin turamin su subhana Allah ta subhana aka ce rana karamar turman wace karamar turman wace karama ce karamar turman wace karama ce suka da kaiwa suna magana galaxy wani sanar galaxy cincirin da firmamu a sanar su bahana daya daya galaxy guda suna cewa misali firmamuwa da miliyar ce ba miliyan ba miliyar miliyar miliyar sihin miliyar kin mutane ana a galaxy daya kamar yadda muke zai masu tattalin miliyar duka duniya miliyar da ce miliyar bakwai ce kwata kwata to an ce galaxy guda turmamuwa sama da miliyar sarkanta miliyar miliyar a dubu ba ba miliyan ba miliyar a galakasi guda wani wata unguwa ce guda a sararin su ba ta turmamu unguwa ce da yawa ita kuma ita mace da yawa ta kanta a kan zawana shi ba ne galakasin a shi ma unguwa unguwa ce shi ma unguwa unguwa ce galakasin ɗaya ne aka ce miliyar ɗan wata ba mutum ba miliyar wa mutu kan miliyar bakwai ne wa bakwai ne shi kuma shi kuma ga kasi turma mu wace ba rana ba an ce ita kanta rana ba ta kai komai ba ita kanta rana to kuma a ce ma kamar rana ce a ce miliyar sun wuce halittun Allah sun wuce ba da magana mutum sai ce kai mutum bai ga komai ba komai kuna da kima ce kuna wallahi to kima ce kuna wallahi kuna kima ce ana kuna ka iya ko ka iya ce mu kaza mu ba mu iya Allah mu muka iya ba iya kuna su kaza ne ci gaba sun ci gaba kuna ci gaba Allah Allah shaida mu Allah ya ce kenan mala'iku na tasbihi su shi da annabi yake cewa kenan sama ta yi ƙara yace ta cancanta ta yi ƙara to saboda duk girman sama annabi ya ce babu wurin da za ka ajiye ya tsawo da bid wani ba kuma dukkan da ita cike take da malaka duk girman sama cike take da malaka duk girman sama malaka Allah cike take da ita mun labarin baitul ma'mur ruwa ingantatta nake ba labarin cewa batul ma'mur shine kamar zaman Ka'aba a duniya wurin bauta ne na mala'iku a sama ce kullun ta Allah tun da aka yi shi mala'ikar dubu saba'in ke shiga su bauta na su bauta har ya musu dawo kullun daban ne dubu saba'in haka su bauta ma Allah su bauta wannan gobe haka haka haka shi kiyama ko duk da wata bai dawo Allah karamin imani ci gaba da wani kenan su ne runa laila wani laftur suna ta tafi dare da rana lafturun ba sa yankewa
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون التي أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أتى أمر ما بمعنى حل شن ويمتاني سرق wani abun bauta daban a saman ƙasa wanda hum yunshurun abinda suka kira suke bauta ma suna da wani abota daban a saman ƙasa wanda shi ma zai tada mutane bayan rayuwa an ya ba akwai haka babu Allah ce lauka na fi yi ma'ana cikin Allah da fasada inda yadda suke hudun akwai wani abun bauta daban ban da Allah da fasada da sama da da stakin ya lalace inda har a ce ilaha biyu ne balle da yawa biyu da kama ce da sun lalace inda kasa a duniya ana rigima tsakanin wannan kasa da wani ana rigima ana wata rana rana ce hutu wani wani ce ta hudu wani mai wata ce kaza a can rigima na zanar rigima ne da haka za a ga tsarshin tsari da lalace su can kamar kasa cin wanda ka cewa mata kaza lahumin waladin kuma kan ma'ahu min ilahin idan da ta haɓa kudu ilahin mahalar wala alabadu alabadu ce subhanallah amma sukun Allah ya ce mutane matakata Allah ne wadda Allah ya birki kowa a matsayin da kuma kada ma'awu min ilah kuma haka Allah babu wani ilah tare da shi ba idan kenan inda har yanda suke hudin akwai wani ilah daban banda Allah ita da zahaba kullu ilahin bi ma'ala da kowane ilaha ana ɗauke kai shi yajin aiki ko na wata yajin aiki ko na ƙasa yajin aiki ko na ruwa ya yi ko na oxygen ma ya yi kowa da ya samu matsala ko ce kinan abu da ka samu da asalin warawar duniya asalin sistem ne na rayuwa ko me ya babu ɗaya yan ba babu rayuwa babu rayuwa babu ruwa babu rayuwa babu oxygen ba rayuwa ba abinci dole abin tare ke tafiya sistem ne guda ko duka kancin duniya ya san tana tana kan sistem ne guda kuma ya an gamu hatta abincin da ake ci ya an gama da kaza mutum bai rayuwa da kaza ba kaza baka rayuwa da vitamin kaza dole hidda c ko hidda b ko hidda a ko yau calcium hidda wata ciki duka ta iri da vitamin iri iri wannan ba su na kasa daga adam wanda ka sani a ciwo kasa maka kaza a yi adiba ci ai baka mu vitamin kaza eh shi kuma kana kuma da ganin da ganin sai haddi jini tai haddi jini tai matsala karshe aka ce kana da matsalar calcium kurum calcium kurum shi ne ba matsala ka calcium kurum abinda a cikin abinci ake ci cikin nau'in abinci ake kuri shi ne calcium kurum ka ci hatsan ka ci dawa ka ci babu ba calcium ka ci duka ba calcium a ciki kuma ba a matsala cin babu shi za ka yi na rayuwa ce tsari ne ya guda za ka yi allah cikin inda har akwai wani ilaha daban banda allah tilazab kullum ma halaka da kowa ya dauke na shi ce wala ala ba'd ala ba'd da wata ran za a samu rigima wani ya kai wani wani rushe na wani haka abin abin zai haka kenan abin tsari ne guda daga Allah subhanahu wataala yace kenan law kana fihi ma'alat illallah la fasadata inda a sama ko ƙasa akwai wani ilaha daban banda Allah da sun lalace tsarin bai ya ce fa subhanallahi rabbil arsh amma yasifun dan haka ya tsarkaka ya girmama Allah ubangijin al'arshi game da dukkan abin da sifar Allah ya kai haka yace rabbul arsh ubangijin al'arshi mai girmama makhluqat azrul makhluqat ci gaba لا يسأل عما يفعل وهم يسألون la yus'alu amma yaf'al kuma sa'alu shi Allah ba a san Allah me yasa yake kaza me yasa Allah ya dare kuma me yasa ya rana me yasa Allah ya mu me yasa Allah bi ko imani ba ana ba ba ma tambayan ba ma da tambayar shi da taka tambayar shi da taka tarshe da dabi ba ma Allah kana me yasa Allah kaza me yasa kaza a haka Allah tsara kare shi a ko wuta da aljanna haka Allah tsara yayi mutum ya aljanna wanda wani ana tsawon tattauna suke wani abin suke abin filosofi na da kwanwa zai wanda wani me yasa wai ba yi mutum masara ba ya ce an yi ba a yi shi da sai mai bai sai mai mai masara masara masara ni ya yi masara kuwa da ina ka samu gwamnati masara a ina ka samu masara ba yi masara samu masara haka san shi ma ba shiga taka masara shi Allah bai sai mutum masara ba ga yadda so yi shi haka yana ba a ma'ala mai sa ka kaza a amma lawan da mace ta tushe da dalili kiran ba a tambayar Allah mai sa Allah ya kaza wa hum yusalun mutane Allah ke ake wa tambaya ba Allah ba